الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كرات للتافن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى idan ba manta ba shekul islam a wannan littafi ya nemi na bayani kan matsayin ahalus sunnati wal jama'a dangane da sifofin allah to ƙarshe ya tuke da cewa allah subhanahu wa ta'ala wala yuqasu bi khalqihi ba a kiyasin allah da halittunsa mana ba a kwatanta shi da halittunsa eh saboda shi ubangiji ba a auna shi da hankali shi yasa kiyasi bai shiga cikin tauhidi za a ga ko malaman usulul fiqh da suke magana akan alkiyas wani ɗaya daga cikin dalilai guda hudu da ake kafa hujja da su alkitab da sunna da al'ijima da alkiyas to za ka ga kiyasi shi ya takaita ne iya matsaloli na fikihu kiyasi ba a kiyasi a janibin tauhidi an gane? yawo wannan a matafiya ta ahlus sunna wal jama'a a wasu yan bidi'a waɗanda ubadul aqal al'aqalaniyun to su suna amfani da kiyasi balma shine babban masdarinsu eh shine babban masdarinsu to shi yasa suka fada halaka to si dalilin haka kuma Allah shi yafi kowa sanin kansa kuma shi yafi gaskiyar magana shi yafi kyakkyawan zance daga halittunsa to shi yasa duk abin da ya faɗa to dole a bar shi haka nan kuma a yi imani manzanninsa kuma duk abin da za su faɗa dama masu gaskiya ne kuma abin gasgantawa ne saɓani waɗanda za su zo suna faɗan abin da ba su da ilimi a kai kamar su 'yan bid'a misali da suka ƙirƙiro abubuwa daban-daban tun daga al-mu'tazila al-jahmiya su al-asha'ira al-kullabiya al-maturidiyya suna nan da yawa to su zaka ga duka suna amfani da hankali wajen su yi bayanin ga yadda Allah yake ko kaza ya kamata a tabbatar ma Allah kaza ne bai tabbata ba ko kaza ya wajaba ko kaza bai wajaba ba to shine yace wali haza qala subhanahu wa ta'ala a dalilin haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace subhana rabbika tsarki ya tabbatar ma ubangijinka rabbil izzati sai aka yi badali waye rabbika sai aka ce rabbil izzati wannan badali ne ko aqafu bayani eh wanda yake rabbil izzati ubangijin izza buwaya an gane yauwa shi yasa shi yake rabon izza duk wani wanda zaka nemi izza a wurinsa in ba Allah bane to kai shirme eh don wanda an mahalicinta shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tsalkakar an ma yi sifuna daga barin abin da su maɓarnata suke siffanta Allah da shi wannan raddi ne ga su kiristoci da yahudawa da kuma kafiran makka da suke cewa wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne subhanallah eh to haka su ma kiristoci masu Allah uba Allah uwa Allah Allah to haka su ma yahudawa masu cewa uzai rubunullah to duk wayannan asali su ne ayan take magana a kansu an gane to amma kuma sauran yan bid'a su ma sun shiga masu zuwa suna amfani da hankalinsu suna ta faɗa abin da sun kaga dama dangane da Allah to duk wannan tsalkakan ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke siffanta shi da shi wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni walhamdulillahi cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah rabbil alami na ubangijin halittu in an ce al'alam shine duk abin da ba Allah ba to fasabbaha nafsahu sai Allah ya tsalkake kansa aina zaha Allah ya tsalkake kansa amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusuli daga barin abinda waɗanda suka saba wa manzanni suke siffanta Allah da shi su ne arnan farko da kuma 'yan bidi'a da suka zo daga baya yawwa kana karanta littattafan ahalul kalam eh tunda su waɗancan galiban yanzu sun wuce sai dai jikokinsu to amma in kana karanta littattafan ahalul kalam su waɗancan alfirqu dhalla din tun daga al-mu'tazila al-jahmiyya al-ash'ira da sauransu to zaka yi ganin surutu ba aya ba hadisi kawai da kwakwalwa su tabbatar da abinda suka ga dama su kore abinda suka tunda su aljahamiya a tafiyansu gaba ɗaya sai suka kore ma Allah sunaye da sifofi su a wurinsu ba a tabbatar ma Allah sifa aljahamiya ana kiransu da almu'attila saboda sun kore ma Allah kowace irin sifa sun kore ma Allah kowane irin suna na fatar an gane to shi yasa malamai suka ce su suna bautan babu ne tunda abin da ka ce bai da sifa bai da suna kuma ka ce akwai shi ka gani su kuma da sha'ira da suka zo sai suka ce ya akwai sifatul ma'ani saboda haka su sun yarda da su asifatul aqaliya as-sab'a sifofi guda bakwai suka ce sun yarda da su eh su al-ilmu su al-hayatu su al-qudra su al-kalamu su as-sam suka suka tabbatar da su sun ce waɗannan saboda hankali yana karba to shi yasa sun yarda da waɗannan sifofi ana jingina ma Allah su duk da alayin sunaye ba su da matsala dukkanin sunayen Allah sun yarda da su su al-asha'ira amma dai duka sifofin Allah to bakwai dinnan ɗin suka yarda da su na farkonsu amma daga baya an fara samun su fakhruddinin razi su abubakar albaƙillani su aljuwaini abul ma'ali manya-manyan dai al'asha'ira ɗin nan to su kuma sai suka ƙara wasu suka ƙara asifatu salbiya alhamsa an gane sannan kuma suka ƙara asifatul ma'anawiyya su ba guda bakwai waɗanda su kuma rassa ne daga sifatul ma'ani yau to su ala sha'ira 'yan baya-baya suka abin nan to duka dai zaka ga sifofin ba su wuce ashirin da wani abu ba waɗanda suka yadda su tabbatar ma Allah amma sauran sauran asifatul zatiya duk sun kore su irin su hannu irin su ido da makamantansu to shine malam ya ce Allah ya tsarkake kansa daga barin abin da suke siffanta shi da shi su waɗanda suka saba manzanni wa sallama alal muslimin alal mursalina kuma sai ya yi sallama ga manzanni ya ce wa salamun alal mursali yawwa sai aka kawo shi bin nakira litta azimi an gane yawwa ai wa salamun azimun alal mursalina to me yasa sai ya ce lissalamati ma ƙaluhu saboda mi kubutar abin da su manzannin suka faɗa minan na ƙasi dangane da tawaya wal aibi da aibi a janibin Allah duk abin da suka faɗa dangane da Allah kamala ne shi yasa Allah ya ce su wa salamun aminci ya tabbata don da sun jingina ma Allah na ƙasu to kaga ba za su kubuta ba kamar yadda su waɗancan kafiran farko ba su kubuta ba to amma saboda abin da Allah ya faɗa ba su rage ba su ƙara ba kuma duk abin da suka tabbatar ma Allah kamala ne to shi yasa su ma sai aka tabbatar musu aminci duniya da ranar gobe kiyama to wannan kamar ana nuna maka in kana son ka samu salama ka samu kubuta to ka bi hanyar annabawa da manzanni abinda suka tabbatar ka tabbatar abinda suka kore ka kore sai ka tsaya nan eh ba ka huta ba yawa kai ma ka shiga cikin ƙarƙashin wannan wasalamun ɗin eh da wannan bai takaita iya manzanni ba duk wani wanda zai bi sawunsu to shi ma ya shiga cikin wannan salamun ɗin an gane yawwa su an ware su ne saboda su ne jagorori kuma su ne al'asar tunda su suka zo da shari'a to shi yasa aka ambace su amma duk wanda ya bi tafarkin su to wannan salama din shi ma zai same ta to shine cewa hu subhanahu wata'ala shi Allah subhanahu wata'ala qad jama'a hakika ya hada fi ma wasafa bihi nafsahu cikin abin da ya siffanta kansa da shi bainan nafi wal isbat tsakanin korewa da kuma tabbatarwa yawwa to haka in ka ɗauki la ilaha illallah kaga ta ta kunshi wannan yawwa an gane to haka za ka ga Allah ya tabbatar ma kansa wasu sifofi an gane yawwa wanda daga cikinsu akwai sifofi na zati akwai sifofi na aiki sifofi na zati irin su yadu irin su wajihu irin su yadullahi ko to ka gani bal ya dahu ma basu tsatani yunfiku kaifa yasha to wannan ana kiran su da sifofi na zati an gane ko irin su wajhu wa yabqa wajhu rabbika fuska Allah yana da fuska so da haka abar cewa zati an zo fassara ayan fassara ne na asha'in eh fuska Allah ya faɗa sai ka ambaci me yau da Allah na son ya ce zati sai ya ce wa tabqa zatu rabbika haka ayin yake to don mi kai za ka cire waje hudun sai ka ce zati a sha'ira ke wannan fassara su da sauransu su alkullabiya da almaturidiya amma da yawa za ka ga wasu masu wa'azi ko suna fada wannan kurakurai eh na'am wajen duk suna ciki muna ciyar da ku ne domin samun ganin fuskar Allah shi ne sai a ce a ikhlasi ko don neman yarda Allah to duk tawili ne bigaire dalilin eh shi tawili ba yin shi sai da hujja to nan ba hujja eh tunda ai ya tabbata cewa fuskoki wasu za su ga Allah ko wujuhun nazira to shine to muna ciyar da ku ne don mu ga fuskar Allah shi ne manufafa a gani? to wannan duk ana kiransu da sifofi na zati akwai a sifatul fi'iliya irin su waje a rabbuka ubangijinka ya zo su kuma a sha'ira suka ce a amuru rabbika wai al'amarin Allah ne zai zo ba shi Allah ba irin su ar-rahmanu alal arshi stawa to wannan da ana kiran su da sifofi na aiki eh to sai mun kula da irin wayannan abubuwa in ba haka ba ka fada ash'ariyanci baka sani ba ka fada mu'tazilanci baka sani ba ka fada jahmiyanci baka sani ba kuma haka kana da awan kai ai sunna kake yadawa alhali kuma abin da kake fada kuma fikira ne na yan bid'a to me ya kai eh to ka riƙe waccan ƙa'ida duk abin da Allah ya tabbatar makansa to ahalus sunna ba sa canza shi yadda Allah ya faɗa haka za su faɗa ba su bayanin kaifiya ba su ba da misali ba su ta'adili yadda Allah ya ajiye abin shi haka za su ajiye da fatar an gane to Allah ya samu dace na'am eh mafi yawan su su iya tsananin wai tsarkake Allah ne shi ya kai su ga fadawa wannan rami din kokarin don duk abin da suka yi zaka ji suna cewa don mu tsarkake Allah kar a haɗa Allah da halitta to sai suka fada wannan rami na kuskure da sauransu amma mafi yawancinsu haka ne ba wai sun shigo addinin bane don su rosa addini a su a wurinsu wannan shine tsantsar tauhidin annabawa eh to kuma galibi irin wannan duk tasirantuwa ne da malamai masu irin wannan akida ko fikira din ko littattafansu to shi yasa nan kasan nan ka kami wannan lokaci mafi yawa malamai ah, hatta waɗanda suka shigo da'irar sunna a yanzu to za ka ɗan dinga jin kurakurai na irin wa- saboda tasirantuwa da waɗancan tunda a wancan lokaci littattafan da aka sani na tauhidi ayyananu ne sanannu ne littattafai guda uku na malam sanusi ya yi asubura ya yi alwusta ya yi alkubura malam ɗahiru firan mai yazo sai ya waƙe alkubura ɗin sai ya mai da ita waƙe na zumul kubura eh to wanda in ka karance ta a zaure to ba wanda ya kai ka tauhidi to duk tarkace ne da a sha'ira eh su ida'atu dujunna ta malam makari Ah, da kuma jauharatu tauhidi ta ibrahimul laqani ka gani ita asugura da ai ana yin ta hatta a kulliya sharhu ummul barahim zaka ga a kulliya suna yin ta kulliya ta gwamnati to to Allah ya sa mu dace to nan zamu kwana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah